السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kawo mu yau laraba 25 ga watan Rabi'ul awwalu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma yau 11 ga watan 11 miladiya 2020 a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai فاروا دلتاف رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم من سنسير الصحابية تشاهد أبنغرا صحابي ماتا وتنان أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وتأكي متى تاكي ذات النطاقين من جي حديثي دا الإمام أحمد دا الإمام البخاري سقرويت دا مسلم wanda suke ke bayani akan yadda nana asma'u radiyallahu anha ta tsayu a wajen hidima ga mijinta wanda kuma haka ake son kowace mace ta zama ta koyi da ita kada ya zama mace ta yi kasala ko ta lalaci ko ta yi rauni a game da hidima ga mijinta hidiman nan mun yi bayani cewa malamai sun kasa ta gida biyu akwai hidima ta wajibi haƙƙi akwai kuma hidima ta ihsani to shine bayan mali ya kawo wannan hadisin shine sai zai yi ta'liqi ya kawo maganar babban malami a Sheikh Muhammad Al-Ghazali Suqa rahmatullahi alayhi a Sheikh Muhammad Al-Ghazali yake cewa يقول الشيخ الغزالي رحمه الله الشيخ محمد الغزالي السقى من شابة كنسة الشيخ محمد الغزالي السقى با با با با با, با حجة الإسلام با ba ba shir ba ba ba ba hujjatul islam al-ghazali ba a wannan mu'asirin mu ne ko ke cewa wa azkuru anna ba'd al-hurrat yace a littafin sa ad-da'watul islamiyyatu yake cewa wa azkuru anna ba'd al-hurrat ina iya tunowa cewa wani daga cikin al-hurrat masu tsaro irin sojojin nan ko kuma bodyguards ala taqalidil jahli wanda ya kasance yana bibiya akan jahilci yake abubuwansa na kashani wata rane ne mai tattauna da ni kaga ya siffanta shi da jahili kuma al-imamu shafi rahmatullahi alaihi yana cewa ma khasamtu aliman illa ghalabtu alaihi وما خاصمني جاهل إلا غلب علي shi duk lokacin da tattauna da malami sai na sai na kada shi amma in na tattauna da jahili kada ni yake yi mana in ka gama duk abin da ka gama kawa sai ce duk ƙarya kake ka ga kada kai ko kuma ya ce duk abin da ka faɗi ban yadda da shi ba ya za ka yi da shi ka ga kada kai wa qala yace mini الزوج أو الأب yace miji ko baba yu'allimu an-nisaa fil bayt ya rika karantar da mata a gida idan kana da ya to ka karantar da ita a matsayin ka na babanta idan kana da mata to ka karantar da ita a gida kaga magana shi gaskiya ce ai ko anan wa yu'awwiduhunna as-salata dakhilahu sannan kuma ya koya ma matarsa ko diyarsa cewa ta saba ta zauna ta sallah a gida wala ma'ana li khurujihinna babu ma'ana mace ta fita wa ta'arrudi lil fitnati balle har ta je ta tsoma kanta a cikin fitina kun ga kamar magana gaskiya ya faɗi ko to amma mutane sun kasu gida uku akwai al-tarfan da al-wasat akwai al-tarfu al-ghali akwai al-tarfu al-jali aljafi kai sai kuma alwasat at-tarful ghali shine wanda ya tsananta masu cewa mace ta fita mace tana fita biyu ne kawai a duniya ko uku fitarta ta farko ita ce khurujuha min batni ummiha fitowarta da ta yi daga cikin mahaifiyarta fitarta ta farko kenan al-khuruju sani shine khurujuha min baiti abiha ila baiti zawjiha litakuna mahbusatan sai fita ta bi ita ce ta fita daga gidan babanta akai ta gidan mijinta sai fita ta uku al-khuruju thalith shine khurujuha min baiti zawjiha ila qabriha a fitar da ita gawa daga gidan mijinta a kai ta kabar shi ce kaga kaga kaga kaga kaga kaga a tsarful gali ce shi kuma wancan sai ya zama a tsarful jafi sai ya ce mace ta fita kawai duk abin da namiji yake ita ma ta yi amma akwai alwasaf shine Sheikh Usman ibn Fudi rahmatullahi alaihi ya rubuta littafin sai sa suna Tanbihul Ikhwani bi ahkami khurujin niswani fadakar da ƴan uwa a game da hukunce-hukuncen da suke da ta suke da suke da alaka da fitar mace ko mata a inda ya kawo nau'ukan fitan mata guda goma akwai fitar su ta wajibi akwai fitar su ta fardu kifaya akwai fitar su ta mustahabbi ya kawo wajaje guda goma da shari'a ta ba mata dama sannan aya ai ta ce wa qarna fi buyutikunna sai ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati alula wa qarna fi buyutikunna ku zauna a gidajenku amma me in za ku fita wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati alula mashi a cikin gidanta tana tabarruji eh mace ba za ta yi tabarruji a cikin gidanta ba da ita da mijinta kaga tabarruji a waje ake yin sa ya zama wanda ba muharraminta ba ya ganta to kaga wannan wannan shine alwasab to shi wannan mutumin da yake magana da Sheikh Muhammad Al-Ghazali rahmatullahi alai ha Imam Al-Ghazali ya siffanta Sheikh Muhammad Al-Ghazali ya siffanta shi da cewa kawai yana kwaikwaya kwaikwayo kwaikwayo akan jahilci Sheikh Muhammad Al-Ghazali ya fahimci abin da yake nufi yana can al-qarfu al-ghali ne cewa a kulla mace ta zama kawai a kulla take kwata-kwata ba ta da wani dalilin da zai sa ta tafita qultu sai na ce masa inna sahiba shari'ati sallallahu alaihi wa sallam lalle wanda yazo da shari'an nan annabi sallallahu alaihi wa sallam lam yarsum hadhihi al-khuttata allati taqtarihuha bai tsara wannan tsarin da kai kake kawo shawara a bi shi ba lam yarsum bai tsara hadhihi alkhuttata irin wannan tsarin ba allati taqtarihuha anta wanda wacce tsarin da kai kake ba da shawara a bi shi fa hiya maghfudatun min hadhihi nahiya ta inda kake son a bullo to shari'a ta yi watsi da wannan ra'ayin naka ra'ayi ne batacce kuma kana da waɗanda suka gabace ka akan irinsa وناهية أخرى sannan ta wata fuskar anna hadha alladhi tarjuhu mualliman wannan da kake cewa wai ya karantar da yassa ko ya karantar da matarsa mualliman li ahlihi kake jin wai ya karantar da mutanen gidansa yahtaju yahtaju mithlu yahtaju mithluhu ko yahtaju mithluhu lit-ta'lim ba mithluhunna ba yahtaju mithluhu ne ya kamata larabcin ya zama irin sana da buƙatar litalin shi ma a karantar da shi kaga da ufa talibu wal matlub da abin da ake nema da mai neman dukkanin sun zama masu rauni an yi mutuwar kasko an yi haihuwar buzuma ya kwance uwa kwance shine ba ufa talibu wal matlub uba jahili miji jahili to me kake tsammani ya karantar da matar shi me kake tsammani ya karantar da diyarsa Ashamul al-Ghazali rahmatullahi alaihi kaman yana rayuwa irin kasar mu. An an kafa makaranta wace makaranta ce ba ta dawama. Makarantar da ba ta dawama ita ce ta maza. tun daga tun daga tashin su a matsayin matasa yau idan kana so furfura ta fito maka da wuri to ka ce zaka kafa makarantar maza ka karantar da su ciwon zuciya sai ya kama ka in muhadara aka shirya ka kalli irin mutanen da suke zuwa su saurari muhadara sai ga da yawan su ba masu muhadarar take magana kansu ba waɗanda ake buƙatar su zo saurari muhadara ba su suka zo ba amma mata neman inda ake karatu suke yi kaga shi ne wannan zo daga wannan da kake ce masa na farko dai shari'a bai ce kan mace ta fita ta je ta nemi ilimi ba sannan na biyu shi wanda kake cewa ta zauna ya karantar da ita shi kan shi hataju mithluhu ila littalim irin ta shi kan shi yana bukatar karatun ne so da kazawafa talib wal matlub da mai nema da wanda ake nema a wajen shi dukkanin su san sun an yi an yi an yi haihuwar guzuma ya kwance uwa kwance almar'atu rusiyya yace a yau mace yan rasha Shamar al-Ghazali yana rubuta ya rubuta wannan littafin nasa ne kafin daular Soviet kafin daular Soviet ta ruguje daular Soviet wato kasar Rasha ta ruguje 1990 yau shekaru 30 kenan shekaru 30 a inda Rasha ta wargaje bayan da ta kasance ita ce kasar da tafi kowace kasa fada a ji a duniya tafi kowace kasa fadi da mamaya in ka dauki map na duniya kana duba sai kaga ita ce ta mamaye gabashin duniya sannan ta shiga bangaren mawara an nahar allakin ruwa ta je duk ta mamaye su kuma idan ta mamaye su za ta yi musu karfa karfa irin shugabancinta irin kafircinta ba ta yi ai addini ba la ilaha wal hayatu madda ba Allah a rayuwar mutanen Rasha sannan rayuwa ga baki ɗinta madda ce me za ka samu abinda suka dora mutane a kai kenan amma Allah madaukakin sarki ya rusa su sojojinsu da suka shiga Afghanistan har yanzu basu san inda suke ba Rashi har yanzu tana neman sojojinta sun fi dubu goma sun fi dubu goma a ƙasar Afghanistan bata san inda suke ba Allah ya batar da su to kaga Rashi kenan to mace 'yan Rasha ghazatil fada ta rika tafiya sararin samaniya ويراد أن تعجز المسلمة عن معرفة الطريق إلى المسجد أما كي إنك كان نيمان أشيما ما مسلمة كتغان هنيا مسلاتي ما تنوانا زامني إراشا كما ينزك شيء أمريكا ko ka ce ‘yar Germany ko ka ce ‘yar Japan ko ‘yar China ta iya tafiya sararin samaniya gazatil fada ta je sararin samaniya ta shiga kumbu an cillata ta je ta ga duniyar wata ta ga duniyar waye ta ga duniyar waye amma kuma mace musulma kana cewa ita kanta san hanyar masallaci kullu dinin fi asrina kowane addini a wannan zamanin namu mahma balagha butlanuhu duk yadda yake ga lalacewa ghabatan nisaa bi ma'abidihi ya alakanta mata ya ɗaure su da wajajen bautarsa kiristoci suna zuwa coci ko ba sa zuwa coci matansu ba suna zuwa coci ba wa yuradu min al-islam wahdahu amma musulunci ne kawai ake nufin masa an yanfiya nisaa an buyutillah ya kora mata daga dakunan Allah ga manzon sama yana cewa la tamna'u ima Allah masajid Allah kasu zo su halarci muhadara kasu zo a musu darasi ka a koya musu aqida ka a koya musu fiqh ka a koya musu ishratu al'azwaj ya za su yi mu'ashara zaudiyya ka a koya musu yadda za su waye haka kake bukata mace ta zama mahbusa talbai shi kenan ta zauna a gida ba za ta je makaranta ba sannan wa zaujuha ajhalu minha mijinta ya fi ta jahilci ta je ta dan koyon an yi atishawa a ce alhamdulillah shi kuma ya ce jama'atin nasarar islam ya ji ana faɗin jama'at na sirri islam a labaran rediyo to kaga ba zai yiwu ba wal ma'alimu allati sana al-islam biha al-a'rada lallai dokoki da alamomi da ka'idojin da musulunci ya tsara mutuncin mutane da shi yambari ibrazuha ya kamata a bayyana waɗannan ka'idojin yadda mace za ta fita bi hishmatin wahaya ta fita daga gidanta cikin mutunci yanzu ana na asma'u radiyallahu anha da aka faɗa mana ka ji wani abu mummuna da aka ba da labari game da ita da ta fita daga gidanta ta je ta je ta ɗibo ruwa ko ta ɗauko abin da za ta kawo ma dokin mijinta ya ci abinci da raƙumin mijinta kuma ta dawo gida ta yi aikin gida ka ji an faɗi wani abu mummuna game da ita fala khala'ata wala tabarruja ba a ce mace fita fita ta yi khala'a ba me khala'a khala'a shine mace ta kasance ta fita daga dukkan wata ka'ida ta musulunci daga alkhala'u ne alkhala'u shine sancewa ta sance duk wata doka ta musulunci ta zo tana cin kosai a hanya ko ta zo tana magana ana jin muryarta tana ihu ko ta zo tana tauna cingam a hanya ko kuma duk wanda ta gani a hanya ta kama mishi magana shine khala'a wala tabarruj sannan kuma babu tabarruji in mace musulma za ta fita qur'ani ya ce ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أي إذا أردتن أن تخرجن إن كنتم فتا تاكاما قذاكو فتا توقفي فتا في شقائر انت جاهلية فرق كسا كايا وند زي رفيق كزم متلفعات بالمغوط كزم كل البجكنك دمياتي حتى لا يعلم كن أحد haka wani ya gane cewa ai mata wane ce ta wuce a ai jimmai ce ta wuce a ai lanti ce ta wuce sannan wala yu'azzinu bi khalwatin ma ajnabi sannan musulunci baya bada ko wala yu'zinu musulunci baya bada izini ko wala yu'azzinu baya sanar ma mace bi khalwatin ma ajnabi ta je ta kebe da wani ajnabi wanda zai iya aurenta shine ajnabiyinta wala yu'zinu bi amali ma yu'addi ila dhalik sannan musulunci bai yadda bai ba da izini duk abin da za a aikata ya kai zuwa ga wancan ba ma hattal wasilatu suddat har hanyar ma an toshe har hanyar ma an toshe shi yasa aikin mace ya halasta amma da dokoki na farko dai ai a ka'ida ta farko ta aikin mace a wajen gidanta shine ya kasance akwai zarura da za ta sa ta je ta yi mijinta ba zai iya kula da rayuwarta ba an batta da marayu ba wanda zai kula da su irin wannan rayuwar da ake yi a yanzu ya halasta za ta iya fita ta je ta aiki sannan idan za ta fitan nan ta shiga ta musulunci in za ta fita za ta je din nan ba a yi da su je su riƙa keɓewa ta zama fi'yan wani ba haramun ne mace ta zama fi'yan wani su riƙa keɓewa a ofis daga shi sai ita kuma da an zo a kulle kofa ko kofa a buɗe za a bari haramun ne wannan aiki bai halasta ba bai halasta ta zama tana sai da duk ta je ta yi aikin da zai zama dama asalinsa haramun ba ne kamar ta je tana aikin riba ko ta zama tana aiki a otal tana sai da giya ko wani restaurant ko wata ba duk ba a yi da wannan ba kaga dai akwai shi sannan kar ta je ta yi aikin da za a ce kuma ta fita daga unusarta mace ce ita rifqan bil qawariyah su kaman gilas suke haka shari'a ke kula da su kaman karau suke ba a wasa da su kawai shi kenan sai a ce ga mace a falwaya ta hau falwaya wai ita yan nefa ce kaga ina aiki ana ko kuma a ce ai ita ai injiniya ce ta building injiniya tana hawa can sama an sa kankara za ta hau ta je ta duba ba aikinta bane wannan shi yasa shi yasa hafiz da yazo sai ya ce maka yace yace ana la aqulu da unnisa atawafiran bayna rijali yajulna fil aswaq fi durihinna shu'unuhunna azimatun ka shu'un rabbi as-sayf wal mizraq shi ban ce maka da nace aban mata su fita su je su yi aiki su yi ilimi ba na ce su rika fita bane sawafiran sawafir su kasance kawai kawai kawai fuska duk su sun bude fuskar su kawai duk inda suka ga dama su je kaga kaga hafiz yana cewa mace in za ta fita kenan ta fita mutanaqqiba ya ce ana la aqulu da unnisa atawafir sawafir jam'i ne na safir as-safir shine kashiful wajhi kashiful wajhi ko makshuful wajhi ko mace makshufatul wajhi ko kashifatul wajhi mace ta fita fuskar ta a buɗe wal amalul fanniyatu kaga ayyuka da suka shafi fanni wato kaman technology kenan ayyukan da suka shafi kere-kere wal idariyatu da ayyukan office allati yaqumu biha nisa waɗanda mata za su tsayi su yi su wa kadhalika jami'u thaqafati hakanan dukkan wani abu na ilimi na ci gaba allati yahtajina ilaiha waɗanda mata suke da buƙatar su aw yaghabna fiha ko kuma suke da kwaɗayin su yumkinu zai iya yiwuwa an tuba alaha dawabitul islamiyyatu a sanya musu dokoki da ka'idoji na musulunci allati tahfazu hududallahi wanda za su sa su su tsara dokokin Allah mace ta je aikin ta ta dawo cikin mutunci ba tare da mutuncin ta ya zuba ba ba tare da ta aikata abin da zai zama alawadare ba ba tare da ana cewa wannan wai gidan waye ba zai iya yiwuwa da ka'idoji da dokoki Allah subhanahu wa ta'ala ya ce nan fiqhu ne fikihun wancan hadisin ne Sheikh Muhammad Al-Ghazali rahmatullahi alaihi ya ambata a cikin littafinsa ad-da'watul islamiyya wallahu a'lam